بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tsara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 20 ga watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 26 ga watan 6 miladiya shekara 2024 ya inganta shine zansis zuwan 2024 ko kai tsaye ana tsaron mu daga masjid abubakar siddiq radiyallahu anhu a wannan unguwa ta zayya a wannan gari namu na maradi inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai karin albarka mai suna kitabul akhdari wanda wannan shine darasin mu na nawa eh 20 da nawa shine darasinmu na 26 daidai a cikin wannan littafi mai tara albarka taken karatun namu shine karatun hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka zama lafiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan uwa ba su manta ba muna inda mai akhdari yake cewa su'al tambaya hal yahillu lahu al-kadhibu wa ashbahu min al-kaba'ir shin ya halitta mutum musulmi baligi yayi ƙarya da wasu daga cikin abubuwa wanda suke na manyan manyan zunubai ne malam yake jawab amsa wa yahrumu alaihi al-kadhibu ƙarya ta zama haramun ga musulmi kuma ga mutum wanda yake bali ga mutum wanda yake baligi musulmi wal ghibatu shine da gulma wan namimatu shine da yawo da annamimanci wal kibru da girman kai wal ujubu da jiji da kai wal riya da yin aiki dan wani ya gani malam yace wasum'at da kajiyar da wani aikin da kai tsakaninka da mahalicinka wal hasadu da hassada walbugdu da kuma ƙin juna to shine wurin da muka tsaya mun yi bayanin hassada da kuma kiyayya wanda mun yi bayanin kalkasuwa hassada da kuma illar da kiyayya take yi ma musulmi in ta yi tasiri a cikin su wanda annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana mu wannan sai malam yake wa ru'yatul fadli ala al-ghairi ko shine mutum da kallon wani yahi wani rinka jin ni nahi wani malam yace wal hamzu wallamzu alhamzu da allamzu shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wailul likulli wailul likulli humazatin lumaza to wannan malumai suna musu ta'arifat mabambanta har dai mu zo kansu malam yace wattalaza wal abasu shine da wasanni wasukhriyatu da shaye shaye ko maye wazina da zina wan nazru ila ajnabiyati da kallon mace wadda take ba muharramaka ba wattalazzaz bi kalamiha da kuma jin dadi da da kuma jin dadin hira da ita jin dadin kana zance da ita yace wa aklu amwalin nasi bighairi tibin nafs da kuma shin dukiyar mutane ba tare da daɗin ransu ba malam ya ce wal aklu bi shafa'a da kuma cin hanci au biddini ko kuma ci da addini wa ta'khiru salati da kuma jinkirta sallah an waqtiha akan lokaci malam yake duka wannan haramun ne ga mutum wanda yake baligi to inda za mu tashi shine malam yace ru'yatul fadl al-wajh in rinka jin ni na hi wani in rinka takama in ce ai ni ne kaza ko ni ne kaza ko ni ne kaza babu shakka wannan haramun ne musulunci kuma bai yarda da musulmi ya rinka jin cewa shi ya hi wani wanda haramun ne haramun ne haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da jiji da kai wanda duk in ka ga jiji da kai abin da yake kawa shine in rinka jin cewa ni na yuwa ne ko kuma in rinka jin cewa ni na tsarkaka daga kaza tunda wani na kaza ni na bi shi wanda wannan ba daidai bane ba bakin da kaga wani yana jin cewa shi ya dara wani to yana kallon akwai wani abu ne a rayuwa da ya dara wani wanda duk abin da ka gani mai kyau ne ko mara kyau abin da ake so kai ka roki Allah subhanahu wataala in kai daidai kake ka roki Allah ya tabbatar da kai akan daidai da yanzu in kana kallon mutum na shaye-shaye mutum na zinace-zinace mutum na kaza mutum na kaza mutum na kaza mutum na kaza kai kana kallon sabida wannan ne kai kake jin kaji shi kai baka san ya karshen ka zai iya zama ba ko kuma shi ma zai iya tuba kafin mutuwar shi cikin wannan ayyuka haka nan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ayyuka ba harkon ba karshen shi yasa kullun ake son mutum ya rinka fatan Allah ya mai kyakkyawan karshe haka in idan Allah ya baka abun duniya ne bai kamata ka rinka kallon cewa saboda wannan abun na duniya da Allah ya baka ba ka rinka jin kai kashi wani saboda ni mutum nawa ne aka wayi gari yana da arziki dan lokaci kaɗan kuma Allah subhanahu wataala ya amce kayan shi in lahiya ce kake da mutum nawa ne dan lokaci kaɗai yake lahiya kuma dan lokaci kaɗai yake bai da lahiya in kana kallon kai kana da ƙafa biyu yana gurgu yana ɗage shi a kai ma za a iya kahira na irin ta ka koma baka da ƙafa biyu ba ma guda baki ɗaya ba muna fahimta haka in kuma na abin da ya shahi imani ne ka rika jin cewa kai mai imani ne wa'anta ƴan iska ne ka fi su to shi ma ba daidai ba ne shi ne ma kan shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala tuzakku anfusakum kar ku kuskura ku tsarkake kawunan ku kar ka yarda ka rika cewa a'a mu kuma ai an gama ina Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi na daga cikin tarihin shi na ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi ya zo rasuwa a shedan ya leko ta takan gana ce mishi a kai ai malam Ahmadu shi kenan ka sha kahi ƙarhi na ke ni ai kai malam Imam Ahmad kahi ƙarhi na kun san me yace a cewa ya har yanzu da saura za mu ne yanzu ha ai ina ji sai an rinka kokuwar taɓa gawaka ko ko ko ko amman saboda mi ya san waye Allah ya san shedan zai iya yiwa daga nan in ya mutu ya yarda shi ya haƙarin shedan ya bata Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana yi ma wata mace ruqya sai aljani yace mishi a zai fita saboda kai sai yace mayaudari yaudara ce aljani ya ce zai hita saboda shi yace a'a ni bin isa ba kaga yanzu in kai yarda aljani zai hita saboda kai ko ka bata kenan yanzu kai za a iya yin wani abu dan kai ba da Allah ba sai yace ma aljanin kai hita dan da'a ma Allah subhanahu wata'ala ko kuma in nemi taimako Allah in wulakanta ka muna fahimta haka akwai kissa wanda magabata in suna ba da labari ma ɗiyansu ko almajiran sai su ce kurin ƙasa na sahibu rabe su inna shine ma'abucin gurasa wanda mutum ne mai tsoron Allah gashi malami ha kawai sai wata karuwa ta dalilinta ya yaudaru ya je ya shiga zina ya yi tsawon shekaru na manta shekara nawa ne yana bauta Allah subhanahu wa ta'ala sai ta ja shi har ya yi zina da ita so guda zinan nan da ya kwana wurinta cikin dare sai yana dama abin da ya yi sai ya hito daga wurin yana ya shiga uku ya lalace ya taho sai ya ga wasu mutane kwakwance ko da ya ga wannan mutanen kwakwance sai ya zo ya kutsa a cikinsu yanzu akwai wani mutum wanda shi kuma shi ke kama wannan mutanen abincin da za su ci gurata ya saba kawo musu daddare yanzu ko da ya zo ya san mutum nawa ne to yanzu ko da ya zo cikin dare ne an mun miƙa kowa ya samu ce wani yace wallahi shi bai samu ba a'a to ni dai da na saba gawa da ita haka na zo da ita yace to in dai haka ne ko wani ya amshi biyu ko kuma cikin ku akwai wanda ya karu wancan yace kuma yanzu ka gani yunwa nake ji a kawai wannan wanda ya shigo cikin su shine ya amshi gurasan nan sai yace ni ne na amshi gurasa ka amshi ya miƙa mai gurasa shi ai da ya so zai iya boyewa cikin duhu ne ko zai ciyewa ma kafin a waigo shi to ana nan sai Allah ya mai cikawa ya mutu tare yanzu duk ina aika alkhairin da ya baya kalli kan ya mutu ko da mala'iku suka zo ana auna ayyukan shi sai aka ce ai mutumin kirki ne yayi shekaru yana bauta Allah kaza kaza kaza kaza kaza kaza shekarun da yana bauta Allah ya ce to ai kuma ya taba yin zina ko da aka ɗauko zina aka aza ta amshe duka shekarun da yana bauta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu sai aka ce amma akwai wani aiki da ya karshe rayuwar shi shine wannan gurasar da ya mika da aka aza shi kuma wannan aikin sai ya rijayi wannan zinar da yayi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka shedun ku da rena zinubai ba a san mutum ya rena zinubi kuma kage yanzu shi wannan yanzu da ya ruɗu da rayuwa fa kalli karshe ka abin da ya mutu ai bai saba zanen ba amma yanzu kalli karshen rayuwar shi da ta zo mishi shi yasa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut in dai ka yi imani da Allah to bakin ke faɗi alheri ko ya shiru in ka ga wannan aikato na amma da kyau in ka iya Allah shirya in baka iya ka kama bakin ka ka kau da kai to kun ga sai Allah ya ce kan mu tsarkake kawunan mu kakkanin ajin cewa mu fa yanzu shi kenan a'a kullum ka rinka kwaɗayin rahama Allah kana tsoron azabar shi Allah ya ce fala tu zaku anfusakum ai ka ku tsarkake kanku tsarkake kanka ne zai sa ka rinka jin kai kashi wani Allah ya ce huwa a'lamu biman ittaqa ai shi Allah shine ya san wa yahi wani tsoron Allah subhanahu wata'ala ai munan daga cikin mu baki ɗayan mu baka iya ka gane ni da wane wahi tsoron Allah ko amma Allah ya sani shi yasa Allah ya ce shi Allah bai diba kyawun mutum a bai diba kuɗin mutum Allah ya ce ni ina kallon zuciyoyinku ne da kuma ayyukanku shi yasa Allah ya ce a inda akramukum inda Allahi atqakum wanda yahi kowa wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yahi mu jin tsoron Allah ba ƙarhi ba ko kyawu ko matsayi ko muni ko kaza a'a menene yake tasiri wurin Allah shine tsoron Allah shi kuma tsoron Allah abu ne wanda yake cikin zuciya babu wanda ya san shi sai Allah sai kuma wasu ayyuka na zahiri wanda suke nuna cewa wani mutumin kirki ne ko kuma mutumin banza ne haka nan ne ko haka ɗan uwa bai dace ba ga musulmi wanda yake mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya rinka aikata wannan abubuwan Allah ka kumance manzon Allah da kanshi yana adda yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub ko sabbit qalbi ala dinik ya Allah kai da kake caccanza zuciyoyi Allah ka tabbatar da zuciyata akan addini zai iya yiwa yau kana kallon kai mai addini ne Allah kiyaye gobe ka hada cikin halaka haka nan ne a kaji manzon Allah da kanshi abin da yake roƙo tabbatuwa a cikin addini to Allah ya tabbatar da mu kenan mu dage Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah kai da kake taccanza zuciyoyi Allahumma sabbit qulubana ala dinika ya Allah ka tabbatar da zuciyoyinmu akan addininka Allahumma ya musarrifal qulub ya Allah mai jujjuya zukata mai kada zukata inda yake so Allahumma sarrif qulubana ala da'atika ya Allah ka karkatar da zuciyoyinmu ka lankwato su wurin shi ma da'a don ko kana son kama Allah da'a in Allah bai so ba babu yadda za a yi kai mai da'a shi yasa 'yan uwa kullum mu rinka wannan addu'o'i in manzon Allah zai rinka yi to menene mu mu da ba kowa ba karan kada miya mu rinka alfahari cewa mu mutanen kirki ne mu rinka alfahari cewa mu mutanen mu ne mutanen Allah mu ne mutanen kaza mu ne a'a ka roki Allah ma ya amshi aikin da kake yi baka sani ba amsa ko ba amsa ba annabi Ibrahim da annabi Ismail su suka gina Ka'aba ko amma da suka ida in nan ne mutane suke biyan mulka su je su ga su yi dawafi ko amma da suka ida ni suka ce rabbana taqabbal minna ya Allah ka amsa da gare mu mu kuma yanzu mutum daga ya gina masallaci sai ran kaji wa aljanna ai ko da kiyasi an bashi bai ma sani ba Allah ya amsa ko bai amsa ba mutum daga ya taimaka ma masu wa'azi sai rin ƙasa kama abin da ma mu ne muke kaza mu ne muke kaza mu ne muke kaza na ji wata rigima wai wani da ya gina masallaci ya ce a'a in fa lokacin sallah ya ajira shi sai ya zo don masallaci na shi ne to kaga wannan yanzu ana maganar lada Allah kyauta ko ba haka nan ba ai bakin da ka gina masallaci ya zamba naka ba ka damƙa ne ka ba Allah subhanahu wa ta'ala wani za ka ga daga ai wata sadaka shi ta jika biyu jika uku sai in kajin kai mu yanzu aljanna ai wannan kyauta da ne ko abubakar ya iya yin ta to Allah ya kama muna shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin wasu yake cewa alam tara ilal ladzina yuzakku anfusahum a Allah yake balillahi zaki mai sha Allah to baka ga wa'anda suke tsarkake kawunan su ba suke jin cewa su mutanen kirki ne suke jin cewa ai duniya ba wanda ya kai su alhali Allah ne yake tsarkake wanda yake so alhali Allah ne yake zaɓa wanda yake so shi yasa in ka ganka kana sallah kan lokaci ko wallahi ba wayenka bane ko ƙarinka ko dubaraka taimako ne daga Allah subhanahu wataala kai in ka ganka kana da lokacin da zaka zauna ma ka saurari wa'azi Allah ya so ka da alheri dan yanzu wani kallon da yake shi wa'azin ma baki ɗaya ta wani kamar ba ka da aiki ka rinka zuwa sauran wa'azi ka lura yanzu in mutum ya girma in yau har zuwa makaranta ta ce kai yanzu da girman ka ka bari in kana zaune in cikin abokanka ne ka ce kai na tana yau muna makaranta sai ka kowa na kallon ka kai yanzu magidanci da kai ka rinka makaranta ai ta halici koko wutawa a wuta wata ta manya ce ma ta jibga jibga ba ta yara bace ba ko ba haka ran bane ba to Allah kyauta kenan uwa bai dace a samu musulmi ya fada cikin wannan takama da jiji da kai ba Allah subhanahu wataala ya tsare mu haka zaka samu wannan wanda kaga yana takama ko yana jiji da kai kishiya ne na mi kishiya ne na abinda ake cewa at-tawadu shi kuma tawadu shine mutum yayi ne ya kaskantar da kanshi wurin ne wuri ma Allah subhanahu wa ta'ala da kamar yadda wani malami yake cewa inna tawadu min khisalil muttaqi ai kun ga tawadu da kuke kallo wata wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ibayin shi da shi wanda suke suna da tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yake wajhi taqin ila ma'ali ya taqi da shi ne mai tsoron Allah yake samun ɗaukaka wurin Allah subhanahu wa ta'ala ha dai in dai ka kaskantar da kanka ko Allah yayi alƙawari sai ya ɗaga ka amma in ka zo kana nuna ku wani ne ku ce kaza ku ce kaza to Allah ya alƙawari sai ya kaskantar da kanka ai ta ai wal kibriya'u ha wal kibriya'u li rabbina sifatun kun ga girman kai yake ai siffar ubangijinmu ne Allah kadai yake banta da girman kai duk wanda yake da takama da girman kai sai Allah ya wulakantar da shi amma mutumin da ke kaskantar da kanshi ya nuna shi ba kowa bane sai Allah ya daga shi yau kadiba wannan bala'in ya kai hatta malumai da yawa sun shiga ciki malami so ce kana kallon shi ka gane shi malami ne kana kallon ka duka Allah ga hatta malami ina yi ai kaza ai kaza ai kaza manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka tabbawa cikin sahabbai sai ka ce ma ina yake kun tuna a ƙauyawa sai ka ji in suka zo kai cikin kwaye Muhammadu haka zai zo a ce ina ina ina wane ne annabin cikin ku wanda babu shaidar annabin ne zai zo ta kai ina Muhammadu daga cikin ku a annabi Muhammad sallam haka yake zama cikin sahabbai ba zan wace duk su kewaye shi ba kamar hada a ana sai kai dan giwa kakansa da sauran a shi ya san in dai ka kaskantar da kanka Allah subhanahu wataala zai daga darajarka in an ce kaskantar da kai ana kaskantar da kai ne ga Allah subhanahu wataala wuri ma Allah biyayya ba wai ka bari ko ta shara aka kwato a zuba ma ba a'a musulunci bai yarda da musulmi ya dauki kaskanci ko wulakanci ba musulmi yana da izza a sai da kai imani da Allah za ka yarda wani ya wulakanta ka a musulunci bai yarda da wannan ba kadiba annan Muhammad sallallahu alaihi yana tahiya ya ga wata mace tana kuka a kan ɗanta ya mutu ko yana tare da sahabban shi annabi ya ce mata bai wa Allah ya haƙuri tace mu annabi kai kyale ni tace mu annan Muhammad sallallahu da kai ne bala'in da ya same ni ya same ka musaba nuri ta ce annabi to sai daga wai ake ce mata wai ke kin san waye kika ce kale ni annabi ne tace inna lillahi ta shiga uku to yanzu ha da Allah da mu ne fa ka ce ma malam da Allah kyale ni to ga in dan wuta ne kai ko ba haka wata kila ko malamin ne dan wuta Allah ya kiyaye ko ba haka nan ba kalla an ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ke ni manzo Allah ni zaki ce mu haka saboda annabi ya sai in mutum ya shiga cikin yanayi kaga yana buƙatar tausayi da magana mai daɗi kuma annabi ilaika anni kai kale ni rabu da ni ha mu yanzu in kana malami so kake kullun ka sa katuwar riga da mutane suna bibiyar bayan an Allah shiga wata malami ana tattalo ma riga ha yanzu shi yasa sai kaga in wasu basu ma ba sai kaga basu girmama ka ba bar hali wannan abin ba wani ba addini bane ba ibada bace ba sai daga baya ta koma wa gidan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah da Allah kai hakuri bin san kai bane annabi ta a ai ita lada hakuri ana samun ta a karan farko ne kaga annabi bai ce bani da kika wulakanta a ita yana tausaya mata wai kai a karan ladanta na hakuri ne a mun gane to shi yasa kaka rinka jin jiji da kenan Allah ya baka wani matsayi an ce kai ne director a wata ma'aikata ko kai ne minister ko kai ne kaza ko kai ne kaza wallahi in kana ji da ke sai Allah ya kaskantar da kai a in na zo irin wannan misali a wannan lokaci ina misalin da gwamnatin da ta wuce a gwamnatin da ta wuce Allah kiyaye in ya kalle ka ma baka mishi ba wasu daga cikin su zai ce masu ke da mulki ko ba haka nan bane ba zai iya sa a kama ka alike ba wani tace tace yanzu ka ɗauki ƙaramin misali waccan bariyar in ta tsibiri ko ai duk wanda yake rayuwa wannan yanki yana da wannan tarihin ko ƴan garin wace irin zanga-zanga ce ba su yi a tara ta ba a aka ƙi sauraron su ko amma wani mutum guda sabida mulki nasu ne yace bai guta ma sai an tara ta daga nan a to kaga sun wulaƙanta shi ne bai ɗauki wulaƙanci ba kuma musamman ku yi haƙuri wannan mas'ala ko wannan matsalai musamman wanda suka sayi iko iyan talakawa sun yi fama da wannan matsalai shi baban shi talaka ne ya taso cikin talakawa bakin da ya rasa dan kakin nan sai kaga sama hanya ya ganka yana wulakantar da kai kai ba kowa bane ko ba haka nan bane ba wallahi sai yan kaɗan daga cikin su zaka ga sun samu lattijawa kan wannan kuɗin kafin in tsohuwa ta ce ba ta da ko tsoho kaga ana mai tsawa wannan ba daidai bane ba mutum ya ɗauki duniya da zafi a wataƙila kai ma babanku da ka baro gida bai da ita shi yasa duk matsayin da Allah ya baka kakka wulakanta kowa yadda ka zo wani ne ya tafi ka zo ko wallahi kai ma tahiya za ka wani ya zo in kuɗi Allah ya baka kakka wulakanta mutane a ko ba haka nan bane ba mutum nawa baban shi ya gadan mai da mulika kuma shi ya gadan ma ya bar ɗiyan shi babu wannan mulika mutum nawa ne a uban shi bai bar mai kodala ba kuma shi ya tashi ya samu mulika da na zo na unguwar ma ai kun ba ni wani misali ko ba haka nan ba a to haka nan ne ita rayuwa arziki na Allah ne in Allah ya baka kakka wulakanta kowa shi ma wannan da kaga wai ya zo maula wurinka a'a ba wai dan Allah bai san shi bane ba haka ne Allah ya ga dama in Allah ya so kai ne zaka wannan maulai shi yasa mu girmama dan adam dan adam yana da daraja kai cikin mutane wanda kuke kallo akwai wanda in yayi magana ko Allah bai bai bai bai bai kincika mai magana shi ko Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin bayin Allah akwai wanda in suka yi magana Allah bai kunyata su kwarai da gaske akwai wani sahabi da wata ta cire ma al'uwar shi haƙori aka zo aka yama annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce to annabi ce ta yahi ta ce a biya ki kuɗi ta ce ita ma a cire mata haƙori yan uwanta suka ce ita ma wannan sai an cire mata haƙori dan shari'ar musulunci kenan ba shari'ar mashaya ta babai mashaya giya in ji mala albani ko mutum ya kashe ma babanku ko mutum ya cire ma kunne waye a cire mai kunne sai a kama shi a ce zai yi kaso kuma ya hito rin kama da ya cire ma kunne amma shari'ar musulunci sai a ce a kunne ya cire ma to kai ma zo a cire ma kunne ai da an zauna lafiya kawai suka ce sai an cire ma wannan mace haƙori manzon Allah ya ce a cire mata haƙori kun san wannan sahabin guda da ya ɗaga baki me yace cewa ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba a cire mai uwa ta haƙori yace ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kun san me wa'ancan sai tsaye suka ce su san haƙura a ba su diya annabi ya ce wani yana daga cikin bayin Allah wanda in yi magana Allah bai kumeta su ba su yarda ba amma ko da ya rantsuwa da Allah Allah ya ce an gama. To sai ka ga wataƙila wannan mutanen ne ya zo neman taimako wurin ka kawo wulaƙanta shi. Sai ka ga cikin yadda ka yi akwai wanda wanda annabi ya ce kai akwai wanda in yace Allah ina son a shahe wuri kaza wallahi sai an shahe. Muna fahimta. To shi yasa ɗan adam yana da girma yana da daraja. Shi ne wannan malami ya ci gaba da cewa kai wa min al'azaib an yana daga cikin abun mamaki yace ujibu man huwa jahilun ga mutumin da yake shi jahili ne wani irin jahilci yace fi halihi a cikin halin da yake ciki a huwa sa'idun am shaqiyyun wai shi dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne to kai da baka san wannan ba ni yanzu ina mutu ban san ina zani ba ko ba haka nan bane saboda ban san menene zan cika ba wai aikan da ne ban ma san Allah ya amsa ko bai amsa ba to ai abun mamaki ne ga wanda yake shi jahili dukan mu nan jahilai ne bamu sani ba in mutu ta zamu ko aljanna sai halin da muke ciki da muka mutu kan shi shine zai iya tabbatar da haka ko ko in mun mutu mun kalmar shahada ko wasu abubuwa baka manta haka akwai wani malami mai da'awa la haula da Allah ya jarrabe shi mai wa'azi ne babban malami ha to sai Allah ya jarrabe shi da haraka na abin da ya shafi aljannu wannan ana ta magani ana ta magani da yake ita waraka hannun Allah take sai dangin shi suka ce to wannan aljannin naka na gida ne ba da za a hidda su sai an je wurin yan bori ji ƙarya da ya zo ya gama ɗan uwan shi ustazai suka ce wani ka ji tsoron Allah kakka yarda ka san haɗarin shirka kaza kaza kaza kullum in wa'ancan dangin suka ce wa'anda su ce haka haka wata ran su ke haba in ma kai ba sai ka tuba ba ai haka ake ko kai da Allah mutai yana ba komai bane dan tiyan shishan da zaka sha wani kama san iskantin dai yo in wa ka rike tiyan shisha Allah ya amshi rayuwarka ha ran wani yana mini izgili izgili ne yake mini saboda na tabbo shi a ma'aikata yana bakin kowa yana da bindiga ina mai magana sai yake mini in bari ya sha taba saboda tunanin mu ya zo ɗaya da shi ya kunna taba yake mun usam ga taba sai ba wai ban so bane isha ina sai isha kawai dai matsala ina tsoron sai na kai ta ga baki mala'ikan mutuwa ya shaƙe ni bai san lokacin da ya wargi da taba bai ce da Allah sai sai an jima haka nan ne mana ai baka sani ba za ka iya sai ka kawo ta ga baki a cire ma rai to ya a to wallahi mu tashi shi yasa kai abun mamaki ne in an ganka kana jiji da kai saboda kai baka san ya ƙarshen ka zai kasancewa ba in kuɗi ne kake da Malam Ahmad Tijani yace Allah malam banki yake karyawa ba wai mutum ba so nawa zaka kamo rediyo ka ji an ce tattalin arzikin duniya yana haka to balle mutum guda a ko ba taɓa ji ba banki nawa ka sani ta ta yi faye ta gama yanzu Nijar ai tattalin arzikinmu yana cikin matsala ko ba haka nan ba ana ta hanyoyin da za a bi a samu kuɗi to kai Allah da ya mani Nijar haka balle kai dala nawa gare ka ha da kai wata ƴan daloli suna cika ma aljihu karin ƙata kama kuka ce sai mu ɗarme wanda muke so mu saki wallahi ƙarya ce ta dai abinda Allah ya baka na ɗan lokaci annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana ma azzalimi ta lalaka hin ya rike shi in ya rikon shi kuma rikon da bai kumcewa da bai kumcewa mutum nawa ne zaka ji an ce ai a zamanin wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yanzu zai ka ba ina wane yake yanzu ka kalli iko Allah wanda kake kallon jiya yanzu misali ka ɗauki gubernar imradu wanda da aka yi kude ta aka sauki ka sai yana ina a misali ni ke wai ni da kana mun sai yana ina ba amma nan da ɗan lokaci kaɗan yanzu in zai wuce wannan da sai an tada mu to shi haka ji al'amarin Allah a koko kaga ai wannan bai kai in Allah ya baka wani abakarin kajin kai shi kenan za ka iya taka wanda kake so kai kaza kai kaza to Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta sai malam mai akadari yake cewa wal hamzu wal lamzu shine wasu suka ce alhamzu shine abin da ake ka rinka tabo mutum kana nuna kana kalli kaza kalli kaza kalli kaza suka ce kuma lamzu din shine ka rinka zumɗe da baki ko rada da sauransu wasu suka ce a'a abin da ake ce ma alhamzu din shi ne mi ka yi ka ci mutuncin mutum yana nan shi kuma allahnsu suka ce shi ne a ka ci mutuncin mutum bai nan wasu sufofi ne wasu abubuwa ne wanda suke ba su da kyau abu ne wanda yake na cin mutuncin mutane ko gulmasu ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza kenan wanda shi ma wannan ba daidai bane ba a samu musulmi yayi ne ya fada cikin wannan ayyukan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga fadawa cikin wannan shine wani wuri sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ni eh wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuqu ba'da al iman Allah subhanahu wata'ala ya hana mu yi shine ai murinka cin mutuncin junanmu murinka aibata junanmu ko mu rinka ma junayen mu sunayen banza marasa kyau Allah ya ce tun da wannan bayan mi bayan kun yi imani wanda wasu daga cikin magabata suke cewa ai ka annal lamzu ai alhammazu qalla niza namsahu la akahu wanda wannan na karanta na fassara shi da Hausa da lokaci sai mu tai da sauri haka akwai wailul likulli humazatil lumaza shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ai azaba ta tabbata ga masu ni ga masu alhamzul lamzu wasu suka ce shine ai masu nuni ko masu rada ko masu zunɗe da baki da idanu da sauransu irin wannan abubuwan da ko wanda ai na san din mun gane su ko sune ai Allah subhanahu wataala ya siffanta wani mugun mutum yake cewa ni hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin asim sai yace wal abasu shine dami wasanni wasanni ai al'abatu shine mi jam'i na wasa wanda wasa musamman a wannan zamanin namu yana da yawa ko akwai wasanni wanda can da uwayenmu da kakanninmu ba san shi ba amma yanzu gashi iri-iri bayan sun ƙaru kuma sai aka sauwaƙe hanyoyinsu yanzu ka ɗauki misali wannan za ka ga babban mutum ya hido salula yana je ko ka ce ne wannan kawai za ka ga a wai bari ya ɗan ɓata lokaci ke zuwa Allah yana rantsuwa da lokaci shi yana bari ya ɓata lokaci koko a ai shi ma wani nau'i ne na mi ai wasa ne ko a kalli masu yin lido da can ina ne kake ganin ta mu da can daga kaga lido to an zo wurin beye ne ko ko wurin wani biki haya ma wani lokaci ake bada amma yanzu ha sai aka hido muku gasa nan da salula ku yi kyauta da belot gasa a cikin waya da can aka in aka gan ku da kwasa har mamaki ake kawai salon da ake wasu tambaɗaɗɗen albarka ne kuma tambaɗaɗɗen albarka ne to yanzu ga ta tasalula za ka ga yara ƙanana sun iya ko to wanda wannan za mu za mu yi duka mala ya ce haramun ne ga mutum wanda yake musulmi wanda su wannan akwai wanda wasa wanda annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wasanni guda uku sun halitta ga mutum wanda yake ni wanda yake musulmi wanda za mu za mu yi wasu wasanni ne asali ga wanda suke ba musulmi ba wanda ba su yarda da akwai Allah ba ko wanda ba su yarda da akwai alkiyama ba su ne suke banzatar da lokacin su wurin wasa ko ba haka nan bane ba ka je ka ga turawa in ana balo mutum dubu nawa ke shiga a milika ku biya kuɗi ku shiga ko ba haka nan ba wanda mu ma yanzu zaka samu dan musulmi uban shi ko Nijeriya bai taba zuwa ba shi ya je yana can yana son wani arnin wanda yake Amerika ko ta ƙasa can daban wanda arnan yana kin ka yana kin baban ku saboda ku kun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah zaka samu in mutum na da rishin rabo hayyarin ƙabiyan kuɗi yana kallon balu rishin rabo ne ka hidda kuɗinka kuɗin nan sai Allah ya tambaye ka ina ka samo su ina ka kashe su ka biya ka je ka kalli wani ƙato wai da sunan shi balo yake kana kallon tsaraicin shi wanda haramun ne a kalla bayan ɓata lokacin zan Allah ya tambaye ka lokacin nan da na baka mike da shi wace amsa zaka ba Allah ta tsaya kallon timeti a ka samu matasa har da wasu majiranta mutum zai iya katarban jiminit yana kallon balo amma bai iya jiminit yana karata alkur'ani a ai kaga akwai matsala to wanda ya kamata a ce hankalin mu wallahi alazim ya dawo gare mu ka tuna yanzu zaka iya kana tsakar kallon balan nan mala'ikan mutuwa zo ta da kai kai da kanka ka san ka mutu kana kallon balo sai ka sha kashi ko ba haka nan bane ba a ko ka mutu kana lido ko ka mutu kana je duka akwai matsala duk wanda a ce wallahi yana tsakan lido da salula ya mutu ko yana tsakan belot a ce inna lillahi amar gayi amar gayi ko ba haka nan ba mata a ce bawa Allah an ida sallah ya dauko qur'ani yana karatu mutu wayyo zaka ga ana ta yawo da labarin ko to kenan mu da kama mun san ba abubuwa bane wanda suke masu taloshin sallar ku ya taho ko to kenan sai a saurara sai zaman za mu tashi wal abatun insha Allah inda kuma masu tambaya ko kuma wani wuri da aka je an yi kuskure sai a tunatar da mu insha Allah na'am Hmm? A, ai tambayoyin da aka kira sai a tsara insha Allah. babu tambaya ko? to ha? to abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya Allah ya sa mu rayuwar mu albarka Allah ya sa mu ayyukan mu albarka Allah ya sa mu kasuwancin mu albarka Allah ya sa mu karatuttukan mu albarka Allah ya sa mu iyalan mu albarka muna addu'a duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ka san shi ka san kuncin da yake Allah ka yaye mishi duk musulmin da ke hama da wani rashin lahiya Allah ka san yanayin da yake ciki ya Allah ka kawo mai sauki Allah ka zamanar da ƙasar mu Nijiyar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya muna addu'a ga uwayen mu ga malaman mu wanda suka rasu Allah subhanahu wata'ala ka yi musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani Allah ka raba su da kunya duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته